إلى خاتم الناس مالك البهات والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إداري العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقي وعلى زالت إلى رايكة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتاجين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سمي السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قلوب الأغباء فريد داري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاعلي وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والشكر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله والستر الله أما إنا نسألك أن تؤذينا ما نتمنى وفوق ما نتمنى في الظاهر والباطن وأسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت إتياننا آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمانا takwas a cikin jiyo mu da karanta jawahirul ma'ani muna magana akan tauhidul haƙa'iƙ yadda tauhidi yake ɗaukuwa jiya mun yi magana akan zawahir wal bawatin za mu ci gaba da yadda abin yake insha Allah bi فإذا أردت حكم هذه القاعدة النفسية idan ka fahimci wannan hukunci na ƙa'ida na nafsu alatiyar ƙudubun raha kaga nafsiya shine jiya mun na warware kaɗan daga yaya tauhidul ashariya yake yaya kuma na maturidiya yake wannan su ake kira tauhid ahlus sunnati ahlus sunna aksari sun tafi akan wayin min ne saboda shi tauhidi ma'anansa yadda za ka yi ka gane Allah amma a tsatsare maka yadda za ka yi ka gane shi a kore nan a kore nan ana sa ka akan hanya ne yadda za ka yi ka gane ba ba zallan yin hakan zallan yin hakan ba shi ne asalin abin da ake bukata ba gunda za ka je ne ake bukata in ba taimake ka da wa'innan gararin ba domin ka haɗu da arilai abubuwa daban-daban a cikin zuciyarka da wanda ka gansu zawahiru to ana neman a datar da kai ka koma daidai to sai an tattare an tattare ya ce wannan wajibul wujudi kamar nafsiya salbiya ma'ani ma'anawiya nafsiya kamar saman Allah alwujudu kenan salbiya su ne guda biyar ma'ani su ne guda bakwai ma'anawiya su ne guda bakwai in ka za su baka guda ashirin daidai to duk wa'annan siffofi ne na zatin Allah wanda ake son a nuna maka nafsiya ne ana son a nuna maka nafsiya ne ya za ka yi ka gane in kanin ga abin ya barbazo a jikin mutane to ya za ka yi ka dawo da shi ka gane shi a wajen Allah wannan shi yake nufi to ita nafsiya allati ya qudubur raha علوم أهل الله وعلماء بالله المحققين الراشدين في العلم نفسية الوجود لنا كسن شوان الله سامن مني itace ƙudubin raha abin da ake nufi da ƙudubin raha ita ce wanda ake ɗaure mata komi a nan ake dawa ita ce markazi kenan komi daga nan ne ko me yana juyawa daga nan ne shine matattaran ulumu ahlillahi iliman bayan Allah wal ulama bihi da malamai na Allah al muhaqqiqina rashikina fil ilm kowa abin da ake son a dawo a gane kenan wata haqqaqat ma'anaha ta tabbatar da ma'ananta fa'alam ka sani anna min tamamil qa'idati yana daga cikin cikan ka'idan an ta'alama ka sani anna Allah subhanahu wata'ala ubangiji da Allah kulli shay'in zahiran wa batinan kowane abu ya sanya masa zahirinsa da batininsa kowane irin abu Allah ya sanya masa zahiri da batini fali nafsul insani zahiran wa batinan shi kansa ranka na dan adam ai zahiri da batini wanda ake ganin sa a bayyane da wanda yake boye kuma ظاهري ده باطني لانها من جمله الاشياء اي كل شيء tana cikin kowane shi kowane abu in mutum ya gane taharrukinka motsinka shi ke nuna rayuwanka to motsin shi ne rayuwan ko akwai rayuwan a ciki ka gani saboda haka zahirin aikinka ya nuna kana raye motsinka da waɗansu abubuwanka yana nuna to amma asalin rayuwar shine wannan ko kuma a'a ba shine ba akwai shi a ciki a ɓoye ba ɗini kenan faƙad yudrakul insan ma yudraku min mudarakatihi mutum yana riskan abin da zai riska daga abin da yake riska da zahira nafsihi daga kansa ma almu'abbaru an hadil khayal wanda ake ake kwatanta shi da khayal wal misal da misal wal khawas da motsi khayaliya ina faɗa idan kana son ka gane kai kanka rayuwarka ko kai kanka kanka kai shine wanda kake ganin shi a alamin nauni a alam na bacci shine wanda kake ganin masu mai kama da kai din nan wanda yake fita ya tafi yawo kaman ku ɗaya tsayin ku ɗaya irin ku ɗaya shi ke fita yake tafiya yawo to wannan wanda yake fita yake tafiya yawo a wannan halin shine nafsul batin shine shine rab shine asalin boyayya shine in aka rike shi sai a ce ka mutu in ya tafi aka rike shi shine ka mutu ba zai dawo ba saboda haka ba za ka yi motsi ba shine ne to ka gaba da ne kenan kuma shine asalin kuma shine ruhun kuma shine kai amma wannan foto ne buhu ne yana dauke da wancan ne duk girman ka girman wancan ina ganin ana ganin shi a alamul khayal ai ko ana ganin shi a alamul alamun nan shi sai ka bace dulun baka baka ko kadan kake ganin shi eh kuma ga shi kai shi ne ma kai din shi ake rikewa ce ka mutu sai ka mutu ko shi yasa bacci ke zama daidai da mutuwa an gane wal misal shine alamul misal wal hawas shine hawas din nan mai motsi wala yudruku bi batiniha shay'an babu abin da yake riskar da badin ta wani abu wa kad yudraku ma yudraku min mudarakatihi amma yana riskan abin da ake riskar da shi a badinin sa nafsa ufai bashiru li ilma batin nafs sai ilimin ka ya kalli batinin nafsun sai ka gane wa zalika al ilmu mubashir lil batin nafsi wannan shi ake nufi da ilimi na mubashara wanda yake kallon rai kamar yanzu yadda na faɗa ai hankalinka ya juya ilimin ka ya ganar da kai wanda da kana tare da amma baka san shi ba kana tare da wannan ruhin a jikinka kawai kai motsinka ne kawai kasan ruhi kasan rayuwa wujudinsa to amma yanzu da aka gaya maka wanda yake motsa wannan din haka yana ciki ne ba a waje yake ba ba a waje yake ba yana ciki ne in yana ciki kuwa zai nuna maka yadda abin yake za a gani an gane ko ya tasu bi ilmin ma'arif al-haqqaniyya yana cancan yana kebantuwa ne da ilimi na ma'arifa na hakika wa sirrin ma'arifa ta sirrin tauhid da sirrin ma'arifa da sirrin tauhidi duk ya haɗu a nan gurin haka kuma ya bayar فإذا فهمت هذا إذا كفين شاكا وعلمت كسن أن الحق سبحانه وتعالى وبنجي شيني حق سبحانه يا تبارك وتعالى يا دوكاكا هو الظاهر والباطن عشان شيني ظاهر شيني كما باطن eh haka da gani eh abinda abinda zaka ganshi a fili ka gane Allah to shine a goyen nan ma Allah saboda haka ba wai da ka ga mun ne ka ce ga Allah ba ya ce to shi kenan mun yadda ga Allah to wannan ma Allah ne shi ma wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne ta'addudi kenan kuma shi guda ɗaya ta ce mai da shi ɗaya in ka iya mai da shi ɗaya ka gane Allah in kuma ka kasa ka ce kai sun yawa to dama ko ka tsaya yin shirun ka shi ya fi yin shiru ɗinka shi ya fi saboda ilimi ne zai mayar maka da shi ɗayan ba ka da shi saboda haka ba ka da hakika ba ka da ma'arifa ba ka da ilimi ba ka da to rashin kayan aiki sun maka yawa ba ka da kayan aiki shi kenan amma Allah shi kaɗai ne saboda haka kamar da shi shi kaɗai ɗin sai mu gane an gane ko? eh dama ɗaya sun ce na faɗa karatun yana da ƙarfi ne to amma kuma ai yana nuna maka abin da za ka riska a gaban littafin in shi yasa in ka je ka ji wani magana daga baya sai ka ji yare eh kaman kwakwalwarka sai dai ka ji kaman ana hira ka wuce ai ya gaya maka zai zai kakkawo maka abin da ya kafa abinsa a kai eh kuma ya faɗa maka kowanne da ilimi ba wai da ka ba. Na'am, kama haramta zalika min sadar al-ƙa'ida, wa'annal buɗun lahu zaci, buɗun lahu zaci yana da zaci, haka ne, kama haramta, kama yadda ka sani zalika min sadar al-ƙa'ida ce yadda muka faɗa maka a farkon nan. Eh, buɗun yana da zaci. kamar yadda zatin ka yake da zaci eh gani nan kuma zatin ka wanda yake fitowa a baccin nan yana fitowa daidai wancan kuma shine asalin gaskiya wannan shine fanko eh kuma shi yake gani to amma kai yanzu ka san cewa din akwai wancan nan kuma kana ganin shi shi da ga ya fita ya fita dakin da kanka da ka kulle dakin kina hannunka ka kwanta ko ka sa abin nan amma shi ya tashi fita baya neman abu da bar kofa amma wannan saboda akwai buhu in ka tashi za ka fitan baka yi sai sai an dawo da kai da ka yi gwari saboda haka sai ka buɗe saboda ka gane wancan min Allahi ai an gane an ji hmm? falam ka sani annal insana shi mutum la yudrak bi badan nafsihi wa zahiru ashiya illa mimma huwa min ahkami tajallati ismi zahir shi mutum la yudraku ba a gane shi bi baɗin nafsihi da baɗinin nafsuhu wa zahiriha da zahirinta ba a gane komai illa mimma huwa min ahkami tajallati sai dai abinda tajalli ya bayyana na mai ismu az-zahiru sai ce ga malam ga najib ga musa ga abdullahi ga ga ga tajalli ne bayyana a tajallin cikin ne kuma yadda za ka gane tajallin ne bayyana ke gane ka ai na sha faɗa na faɗa a gurare daban-daban ni gane suna na yanzu harisu amma yanzu ina mutuwa ya ce in aka ce ga harisu sai ku ce ba shi bane gawansa ne to ashe tajallin ne yasa kuka gane ni da harisun domin akwai ruhin ne a jiki a lokacin to da aka cire ruhin kuma kun yadda ba haris ba ne gawan shi kuma bai canza ba amma asalin babu an gane an ji ne gangan jikin da yi eh amma na dawowa da wancan din ai shi bangaren azaban nan wato da yawa da yawa yadda ake shan wahala ba kowane mutum da yake shiga wuta a yi masa azaba amma kuma zai shiga ai a ce an shigar da shi mutum shine azaba kawai abinda nake da Allah kun taba ganin firzin ya da aka shiga ba a kulle ba shin ma'aikatan ba sa ciki su ma ba kullallu ba ne me ba sa ci me ba sa sha a gurin sauran haka ne ba haka wani kaga suna ciki kuma sunan su kullallu amma kuma ba musu azaban da ake ba sauran kuma dukan su a cikin wutan su haka abin yake ba kowa ne dan an shigar da shi wuta zai ji zafin wuta ba shi fa jin zafin wutan Allah ne yake cewa sa ya ji in aka ce an dauke ga wutar tana cin ka ba za ka ji ba kuma a zahiri ka shiga an yi alkawarin sai ka shiga ka shiga to in aka shiga me za ka ji azaba ne to za a dauki azaba za ka ciki yanzu akwai wanda bayi da talauci babu amma zafin talaucin wani in ka ganshi kuna haɗa ido sai ce kama dariya saboda zafin talaucin shi kaɗai yana tafiya yana gunkuni yana neman kawai abokin mutuwa ne sauran ba ai gaskiya ne to kaga ko ludufi na isu ifadi da salatin annabi talaucin yana jikinka amma wallahi ba gani ai kamar wutan ne tana nan tana nan ana azaban wa mutum amma wallahi ba zai ji ba kuma baka san ana yi ba kuma bata hana ka mu'amala ba to shi ne da yawa za ku da na kai na kawo na duba sai sa ku na cewa Allahumma inna nas'aluka lutufa fi ma jara bihil maqadiru in dai kaddara ta rubuta za a yi maka wani bala'i to a dauke a rubuta yin amma a dauke bala'i ai jin bala'i shine bala'i to shine ai ranar da Zainab ta rasu kasar ranar juma'a ne daren juma'a ne washe garin juma'a kuma ne da karatu a babban masallaci ana dawa daga jala'iyar sai ta shi karatu abokin malam adamu malam kawo gurgu limamin masallacin babban mera malam idi ya ce malar ba malam idi ba ɗayan baban su musulun shi hafizin ƙuranin ne ya ce malar ya ce ɗan ɗari ya ce ma jibrin ya ce dan gari ya ce ni da naga kana karatu sai na ya ce ina wallahi ba zan iya ba mata ta ta mutu in iya karatu ya ce a ina karma a gwada ne ba zan iya ba kaga mutuwar tana jikina amma Allah ya ɗauke min zajin ba ba na jin ta bane amma kuma ba za ta iya hana ni kowane mu'amala ba luɗufi ne. Wanmu ya Abdullahi gagara ga lokacin da bara ya taba su a bayan nuyara. Ya fito ba iya tsayawa a tsaye ya mata sallah ba sai kama shi aka aka zaune da shi don ba zai iya tsayawa ba saboda imuwa. Shehi ne kuma ya mata sallah. Ba zai iya ba saboda zafin. To haka abubuwa yake gudana a jikin mutane. wani za ka ga an jefa masa bala'i kowa ya san bala'i ne amma za ga ya shanye kamar ba komai kuma yana cikin bala'i to ludifin makadiru kenan to haka ko da wutan ne ko menene ma haka za a yi shi yasa duk abin da ake nema a wajen Allah ka yi kokari ka ɗaure kanka ku fahimci juna eh ka bashi amanan kanka ba za ka iya ba don abin yanzu kuma za ka gani eh ba zai ba zai saba ba ne irin wannan abun ni yadda muke harkar da shi abin da ya faru da mu da shi eh amma shi ba za ka gan shi a cikin shi to haka ne to to duk yawancin abu kowa to wannan ake son mutum ya dinga ganewa sai ya dinga godewa Allah amma in mutum bai gane wannan mutum za su yi ta faɗa da Allah za su yi ta faɗa da Allah domin duk abu kaɗan ya dinga tsalle yana ihu bai yadda ba kenan bai yadda ba wa yake gaya mar haka abin yake to ma'arifa kenan ka gane abu ɗai ɗai ɗai sai ka gane shi ake kira ruguyatul minnati ka gane Allah ya maka wani abu ka gane to kaga da ka dinga godiya amma ka je nan ka kai karan shi ka je can ka kai karan shi ka je can ka ce ai yau kwana kaza kenan muke haka eh ka je nan ka kai karan shi ka je nan ka kai karan shi ai bala'i shi kuma sai barka ya ce to na barka da su su warware ai da yawa waɗansu suke ƙara shiga cikin bala'in da kansu eh da wannan wanda in bala'in ya zo ina ma za ka wannan ya ce marka je ka yi ta yin siwa da shi wallahi ya yi ya yi har ya gaji ba mar ba saboda haka ya bari eh ya ma yi ne dan a bashi to tun da ya ba bashi ba ya bari ma kawai in ma za mutu ne a mutu kawai kuma ya mance da ubangiji suke yi ba da mutane ba ne amma za a ka masa hijabin kahariya sai a ajiye masa mutane a gaban shi sai ya nuna kaman da mutane ne mu'amala tun da arziki an yana fita ta hannun mutane ne sai a yi sai to ga wani na shi yana da shi ya hana shi ya je wajen wani ya mar kallon banza ya je wajen wani ya mar kallon banza sai a yi ta haɗa shi faɗa da mutane ya ba shi kuma ba haka ba ne ba a ba da abin ta hannunsu ba ne saboda haka ba su yi son su bayar ba su akwai wanda aka bayar aka ce su lura da su dole ne ai shi ne ai al'abdu kalkalami bawa kaman alkalami yake ga da aka sarrafa ka shin ka ce ya ibn ibn adam wa anta turidu wa ana uridu kai kana son ka ba wasu abdullahi da suna jib kyauta ni kuma ina son ka ba wasu musa da halifa sai ka ce kai naka na zuciyar sai ka matsa sai ka yi wa anta turidu wa ana uridu ga abin da nake son yi da kai kai kuma ga abin da kake son kai ya ce fa illan tazir alama uridu ko ka bi abin da nake so ka ba su ko kuma ka tsaya akan abin da kake so sai ka yi wanda ban sa ka ba at abaka fi ma turidu zan baka wahala wala yakuna illa ma uridu kuma dole ka dawo ka ba wai nan kuma ka wahala ai rai zai baci ai rai zai baci to wayannan dukkan su ne majaral maqadir majaral maqadir ma'arifa abin da take nema kenan idan ka gane wayannan zaka zauna lafiya fada da yawa zaka rage duk zaka gane majaral maqadir ne na ubangiji shine babin tauhidi ai shine jiya da kake magana ya cewa baya yiwuwa ka fitar wa mutum karara haka ka jamar ba zai yi da ba ba zai yadda ba babanka ne yana da kuɗi ya zai ce kana ganin kuɗin zai ce ba zan mutu kana ganin ya kira waɗansu ya ce na baka kyautar kuɗin duka ya za ku yi da baban cewa za ka yana bakin ciki da kai ko ba ka bane to kuma a hakika aikin da aka turo shi kenan ba a ce ya bakan ba kuma in ya ba da kyautan ya yi sai ka kwana biyar da aka ce ba za ka gaya da shi ba babanka ne ya ce wallahi tallahi bai ki ne haka za ka yi to ya za a yi a gaya wa mutum haka kawai kai tsaye ya fahimta kuma gashi ya ga practical to haka abubuwan suke to shine ilm haqqaniya haka abin yake a hakika haka abin yake wanda ka ga an bashi kuɗi kowane mutumin da ka ga an bashi kuɗi a iya tunaninsa shi aka ba ba haka ba an gwada shi ne an bashi ne akwai makale za a tura man da za mu turo wani da wani da wani kuma ba za a gaya maka ba da kuɗin su a ciki eh da wani da wani da wani za mu turo su mu gani ko za ka riƙe amana inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi kenan ai ita ce ai a yi ta ce duk za yi ai ka ce za ka iya inna arabna al-amana ta alisa fatu al-arabi fa baina an yahmilaha wa ashfaqana min fa amala al-insan sai mutum yake a bashi shi zai iya innahu kana zaluman bima amila zaluman li nafsi jahulan bima amila Allah ya tura sama ta ɗauki amana za zan yi aiki kaza ta ce ba za ta iya ba wallahi a bar ta haka dan hada yace menene ya kace gaba yace a bashi zai iya ai shi ne Allah yake faɗa eh innahu zaluman ya zalunci kanshi jahulan ya jahilci abin da za a bashi sai yace a bashi sai Allah ya ce tun da ya nema a bashi sai ce to a unguwanku ko a cikin zuriyar gidanku bari mu bala'i ne ba sai a ce kai za a ba kuɗi duk sauran sai a ce ba za a ba su ba a ga za ku yi da su wani lokaci ma sai a hana gidan kaf ba mutanen gidan su ba su da rabuwa ce sai a wani gida kuma za a jona su kullu yawmin huwa fi sha'ani eh sai a jona ka da wani ce ya mai kudin gidan bai ce wannan matsolo matsiyaci ai Allah Allah muke mutu haka to duk wannan sarkafa sarkafan ubangiji ne to da ma'arifa ake gane ba ai ba arzikinka ba arzikinka a hannu dan kama ba da wannan arzikin kuna raye yana da arziki ya hana ka yana mutuwa sai a nemi kudin a rasa kuma bai bar gida ba sai gidan da kuke ciki kawai wannan haka abubuwan suke to duk wannan haka ubangiji yake yanzu misali yanzu na da naira ɗari shida a jikina a tunanina nawa ne amma wallahi daga zuwan matan nan na san ba nawa bane na san ba nawa bane amma tun jiya nawa ne haka nake gani ga wanda ya bani ɗari biyun ma nan na ce na me ya ce a hadiya ne ya na karɓa ina da ɗari hudu an kama me na yi ka aka siya ne aka damu da ɗari hudu ibrahim ko sai na je su na mance da su sai da dare na gani ya na ce oto to yanzu misali kaga an bani na yi riko zuwa yanzu a tunanina masu shi sun zo a tunanina zai iya yiwa nasu ne zai iya yiwa ba nasu ne to in yanzu an bani ai rayuwa ne to ni kuma zan siya wani abu na yi ko zan bayar dan annabi muhammad in na bayar su kuma rayuwa ta koma hannunsu rayuwa ne su kuma akwai abin da suke bukata da su bayar a ba su abin da suke bukata shi kuma can shi din ne fa zai tafi hannun wannan a rana ɗaya sai a sa shi ya yi wuridin mutane dubu ya shiga hannun wannan ya dawo hannun wannan ya shiga ni wannan ya dawo wani yana shiga hannunsa yana ba wani canji shi kuma wancan yana karba zai sayi wani abu wancan ya karba ya saya wa wani haka a rana ɗaya wani kuma aka ba shi zai aje shi sama da wata ma ba za a motsa shi ba ce ba a son ya tafi ko ina ba a son ya tafi ko ina bai isa ya ci ba bai isa ya sayi wani abu ba bai isa ya bayar ba haka zai makale a ajiyarsa sai ya yi kwanaki wani ma ya yi shekara wani kuma ya yi zai su ce irin kuɗin da yake so ne farare yi ba zai je aje su a ƙarƙashin hadaka duk Allah ya duk asusun da yake yawo kenan ran da ake bukatar ya aikin ya ce je ka fito da kuɗin duk nanin su sai ƙari zai shafa ya shafa wanda yake so dinan shi zai je ɗebo kuma to lokacin aikin su ya yi haka saboda haka haka da ka ga ta daworin ubangiji da shi za a yi ta yawo da shi za a yi ta yawo to dole a ilimin tauhidi ake sanin wannan in baka san wannan ba to zaka sha wahala eh Allah ya kiyaye amin dan nabi rahmati na'am haka ne ko fa za ta jallala haq idan ubangiji yayi tajalli subhanahu wata'ala bi ismi zahir da sunansa zahiri li zahirin nafsi a zahirin nasu man tajallalahu wanda aka masa tajallin a daraka iliman zahiran zai fahimci wani abu na zahiri min al'ulumi zahiri daga ilimin zahiri yanzu kaga mun yi magana an riski wani abu an fahimci wani abu ko to riska da fahimtar wannan ulumin abinda zai baka abinda zai baka zai baka madarikul fuhumi ne ka fahimta eh ka fahimta da ba ilimin ne tare da kai yana nan to yau an yi tajalli ka gane kuma tajallin nan da za yi wanda zai sa ka ka ganin ka gane annabi Muhammadu ne kuma ba Allah ba ne annabi Muhammadu ne domin shi ne wakilin fahimta shi shi ne Allah ba sallallahu alaihi wasallam ala ainihin rahmatar rabbani to liya kututu ta haqiqatul haidati markazil bi markazil fuhumi wal ma'ani to markaz kamar matara matattara to waye a markazin shi ne saboda ka waye mai bada aikin shi ne to ka fahimci abin da ake nufin ta karanta su dubu amma ba za ka fahimta da sai ran da ya ce to yau a buɗa masa ya gane shi ne markazin fuhumi kaga abin yana zuwa daga wa daga rabbul izzati waye kuma yake bayar fahimta annabi muhammad shine Allah huwa al-mu'ti wa ana al-qasim Allah shine yake bayarwa ni kuma ni nake rarrabawa office office anji Allah shi muke man tajalla lahu adraka ilman zahiran min ulumi zahirati wa futiha alayhi bidhalika al-ilm sai a buɗa maka to fatahin shine ai dama ugulika ne fataha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugulika dama a kulle yake to yanzu an bude ka ga akwai wanda ya gane abin da ake nufi yanzu ce ka gane haka to fatihu ne ya bude maka waye shi saboda haka ka gane shine markazul fuhum wal ma'ani ka gane ka gane annabi wannan shi yake nema ba in baka gane annabi ko ina ba to wallahi malam ba da sauran mutum ne da sauran mutum ko ina ka gane ga annabi a gurin ko ina ka gane annabi ne to shi ai kasaratul asma'i tadullu ala sharafil musamma ai daga nan ne zaka gane daukakan annabi Muhammad annan ne zaka gane kujeran annabi Muhammad annan ne zaka gane girman annabi Muhammad saboda ba haka ba ai sunan kawai kake gani Allah sanar da mu manzo Allah. Wa futiya alaihi bi dalika al-ilm allazi huwa bi sadadi wanda ma kana tare da shi amma kuma ran za bude maka wa lam yazhat fi shay'in min al-mawjudat zaka ga babu wani abin da ya gushe daga wani abin da yake samamme ashe ko ina abin yana nan duk wanda ya shiga neman sanin Allah a ma'arifa ai tunaninsa zai ga wani haske ya zo daga wani guri zai abin a jikinka ne in an buɗe maka sai ka gane dama abin haka yake kai ta mamaki amma da kai kana zaton wani abu ne a wani guri daban kuma abin kuna tare da shi ran da aka ga dama ne sai a buɗe ma sai gane ya ta ya ma gashi na ka je kana ta shan wahala a shi abin a cikin gida yake a ɗaki ma yake a ɗakin ma a jikinka kowane ma'arifa haka yake an gane ko? fasala ma hasala to sai mutum kuma daga nan sai ya gane abin da ya gane min al-ulumin daga ilimi wa hubbul khairid dunya wal akhirati sai ƙara son alkhairin duniya da lahira wai alkhairin duniya da lahira kaga hubbu yace kaga hubbun nan ya sake komawa wancan ya nuna maka annabi Muhammad eh habibu nan ya sake mai da kai lalai maraba marhaba wa hubbu dunya wal akhirati kaga sai ka so duniya da lahira ashe duniya da lahira annabi Muhammad to amma sai kira shi da hubbu kawai eh aka kyale ka da hubbu linjila zahirin nafs saboda ya yaye maka zahirin nafsu bima wasal ila zahiriha saboda ka sadu da abin da yake zahirin min tajalli na daga tajalli walam ya zarfi shay'in ba abin da ya guda daga wani abu da adamin usul tajalli saboda rashin saduwar tajalli ila badinin nafsihi zuwa badininsa wa mtila'ihi bihi da cika da yi a nan gurin wa in tajal wa in tajalla subhanahu wa ta'ala idan kuma yayi tajalli idan ubangiji yayi tajalli da sunansa al-batinu lil-batinin nafsi baɗini da baɗin nafsu min man tajalla lahu wanda aka man tajallan asalul idraku anan ma sai ya gane bi ainul basirati idan nan na zuci ainul basirati kaga basaru shine wannan basiratu shine idan zuciya da idon da wannan idon ake ganin Allah a da idon zuciya ake ganin Allah ra'aitu rabbi bi ainu qalbi aini qalbi wa qultu la shakka anta anta wa laysa yura al-quddus bil aini ba a ganin ubangiji da wannan idon innama bi ainil ama da ido na makanta wanne ne idon makanta zuciya bi ainil ama wasaqi wal mahqi wal damsi an gane yawa eh ai to ai abubuwa sun koro ai sun fahimci tajallin farko sun gane za su gane tajallin sani ai a tajallin zahiru sun gane to za ku fahimci tajallin batin komi in aka dawo abin da za ga maka Allah ne shine ainihin sadat shine manufa a gurin amma in ka zo gurin za ka ga annabi ne kuma ke aikin amma duk abin da za a yi ka zauna lafiya za a ce maka Allah ne wa yake bayarwa kuma annabi Muhammadu ne wa yake kashewa amma kowa ya san azra'ilu saboda haka azra'ilu ma'aikacin waye ma'aikacin annabi Muhammadu ne ofis din annabi Muhammadu yake ai ai ministry ne waye shugaban ministry din saboda haka annabi Muhammadu ne yake kashewa amma ba za a gaya maka haka ba amma in ka gane sai ka gane da jibrilu da mika'ilu da isra'ilu duk ma'aikatan annabi muhammad saboda haka ba wanda ya shaye motsi sai annabi ya ce ka in ba ka kuma da ka sha da ka sha tuhuma wa ya sa ka mu muka ba ka dama akwai gunda ba annabi akwai wani abin da ba annabi muhammad bane babu shi to in kuka lura da wannan karatun na bidaya in kuka lura da karatunmu na wajen sauka zai nuna maka kowane abu ko da ƙwayan kuda ne sai da annabi Muhammad a jikin shi tukunna ya zama kuda ko ko ko menene sai da annabi saboda rahama ne an fahimta yi in ka haɗa wannan karatu shi yasa yake gaya maka to ga abin da muke kai mu ga abin da muke magana a kai kar ka zo ka ga wani abu kai sha girgirbau ne ta baba karankas Allah ji kansa eh sha girgirbau ne baka da basiran komi ka zo ka yi tsammanin cewa ka gane wani abu kai ta ba mutane wahala baka fahimci komai ba dan baka firtan ma abutan abun ba tambuku rasha ya ce ita wannan tambuku rasha ne ko ta ne bai da fahimta fa yakunu idraku sahib al-makani hadha al-makani fahimtar mai wannan basira bi ainil basirati da idon basira yanzu labil fikiri ba da tunani bane wan nazari da gani fa idraku bi aini basiratihi to da idon nan na basiran zai ga alimul haqaiqi zai ga ilimin Ubangiji yadda yake juyawa, alimul haƙa'iki, kowane abu zai ganshi a yadda yake, zai ganshi kama huwa. In aka zo aka ce, kai, ga wani yaro mai ladabi, kuma Allah ya bashi ga ladabi, Allah ya bashi kaza, yana zaune sai gaya maka ƙarshensa zai kyau. Yana zaune zai gaya maka, sai ce maka ƙarshensa zai kyau. Ai, ainihin haƙa'ikin kenan. saboda ai ya tattara kayan da ba a samu sai an sha wahala sai ce a ƙarshen wannan zai yi kyau saboda yana da ladabi yana da tawazu yana da tausayi yana da kaza sai ga an tara wurin bakarimul halal ce abin da ya samu ya ce wannan ƙarshen zai yi misali kawai mu ce ce Allah komin rashin hankalinka ka san Allah ya bashi tawadu kuma haka ka tashi ka same shi da shi komin rashin ko kai ne hasirin idza hasara to ka san kuwa karshe zai yi kyau irin shiga aljannan ɗan kirista an ce wai annabi isa ranar tashin kiyama zai shiga aljanna ya ce sai da ya ashar tukunna ya ce ba dole ba yawwa mutum da gidan ubanshi to irin haka to dole ka gane waɗansu abubuwa saboda ya riga ya yi tamasuli da abin da wannan aikin ga yadda abin yake marji'u ba yadda za a yi Allah ya zuba maka wannan abun domin ɗabi'a ne ta annabawa kuma Allah ya saba wani zai ce to ai akwai a wajen kiristoci ai baka ga mutuwarsu ba ai wanda kake ganin su a kiristocin suna da wannan makarimul ahlak din zaka sha mamaki ran tashin kiyama su ce a matso da kai sun san ka wallahi tallahi su ce mutum Ahmadu jikan sufi Allah ya masa rahama in ya zo wajen shehi ce ce jikan sufi ya ce akar mukulullahu ya ce ni kan idan ka tafi aljanna in ka tafi aka tafi tashin kiyama za ka ce an gafarta maka amma ka nemo mutum ɗaya ka shigar da shi aljanna ya za ka yi yace zan ba da sunan dan boyi gyal ya ce jikan sufi ga duk mutane ce a shi san damuwa na ban taɓa zuwa madda damuwa bai yi ba saboda haka ni kuma aka bani ceto zan cece shi to kuma sharifi ne jikan sufi jika annabi muhammadu kaga ya yi hidima wa jikan annabi. Sannan akwai wani waƙiya da ya faru. Akwai wata mata sharifiya ta shiga cikin bala'i ta zo wajen wani musulmi, sai ta ce wa musulmin a taimake ta a ba ta wajen kwana da abinci, amma ita jinin annabi Muhammadu. Sai shi limamin musulmi sai ya ce nuna mun alaman ke jinin annabi ne ta ce ni ban ban da wani alama amma ni jinin annabi ne take tafi sai ta fita ta je gidan pasto ko ba yahudi tana zuwa shi ya karbe ta yana karbanta ya bata duk abin da za ta yi ya kyautata mata ai makarimul lalas ne ai dabi'an annabi ne to abin da nake magana kenan nake son a gane shikenan da daddare shi wannan musulmin sai ya gani tashin kiyama an zo an shiga sau ana mizani sai aka zo gaban manzo Allah sai ce ya rasulullahi ya ce na'am ya ce ga mu ne ai na ganka ce ni musulmi ne ya ce kawo alaman musuluncin ka da ya farka sai ya gane tambayan da yi na ganganci shi ya kamar ba shigar da shi din ba shine tashi yana bincike ashe shi bai yahudan shi ma Allah ya nuna mar wannan abin da ya faru da ya zo na tambaya a ina wannan matar ta kwan sai je gidan bai yahudi sai ya ce ba wannan ta zo gidanka ka bani ya ce ba zan baka ba abin da aka nuna maka ni ma an nuna maka to akwai irin wa'annan kar ka yi zaton wai duk mutumin da ka gan shi ba musulmi bane ka ce wai dan wuta ne ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba makarimul alatin da ya dauka kai ba kai ba shi kuma Allah abu ɗaya ne za ka bar in ya ji daji ya ce ka wuce ba zai waiwaya ya kalle ka ba sai me kuma ta ce dole sai ya dawo ya ce ka zo kai sallah gaban mutane a ga kai musulmi ne tukunna haka ne ba haka bane ba sharadin haka bane saboda haka inna sa'ayakum la shatta idan mutum ya duba cikin durratul nasiyina akwai wani mutum ba musulmi ba ne a watan ramadana ya fito da rana sai ga ɗansa yana cin abinci da rana a watan azumi ba musulmi ba ne ya kama ɗan ya dake shi ya ce ba ka da hankali ne bayan mutanen annabi muhammadu allah yana musu cin abinci da rana ka zo kana cin abinci a gabansu wannan tsawon da ya yi da ya zo mutuwa Allah ya ce kar mala'ika ya ɗauke shi sai ya lakana man la ilaha illa a harshensa amma a kowa a zahiri ba musulmi ya mutu ba amma kuma musulmi to akwai irin wayannan saboda haka kabar Allah da bayansa to a cikin ma'arifa da ka ga za ka ji ɗan ɗariƙa yana yawan kafarta mutane saboda malaminsa malamin malamai ne malaminsa malamin malamai ne ba da bakinmu za ka ji in ka gaya maka kamar yadda mu yan ta'adda mu ma mu ce maka kafara kafara saboda ana mana ne a kular da mu ma sai mu faɗa mu kular amma ba tsarin karatun dariƙa ba ne eh sun zo da waɗansu irin takobi ne da suke yaƙan mu da shi saboda haka muke mayar musu da irin takobin amma malaman ba za su so ba ba sa so eh abin da ya sa ake hana wankin saboda ai mu malaman mu malaman malamai ne saboda cewa mutum kafiri yana da nauyi kwarai da gaske ko a wannan bai kamata a yi godiya wasu yau tijjani ba ya mu ma yi ai mu da muka ɗauko kayan mu shi ne ya yi kwarai da gaske ai dole ne su a sukutu riban kuma an zan rantse da alkur'ani an ja kuma nasin qur'ani an yi gabar kai kai fasaran yamma su kuma wanda suka yi ba su yi karatun ba aka ce Allahu akbar babu shehu tijani zaman da aka sauko da alkur'ani ya ce wannan shehu tijani akan shehu tijani aka sauko ai kabbara ai kabbara shi kenan suka dinga rusa sai a to mutanen nan fa sun ki fitowa kaga sun fi su gaskiya kenan ai da haka suka ja mutane ga qur'ani kuma ga baka ce suna da abin da ya fa alqur'ani ya fa alqur'ani aka ce min salatul fati kafirai ne kawai ai sun cutar da mutane mai yawa da sun fito da littafin nan na Shehu Ibrahim Risalatu Tauba aka bubbuga eh yanci Shehu Ibrahim shi ma ya tuba ya bari bismillah tubtu inni tubtu tubtu lima fa'altu aw ma qultu tubtu da suka ce to kun gani ya bar dariƙar shi duk wa'in nan da da shi san aka yi don ba fito an yi muƙabalansu ba duk lokacin duk garin da suka je ɗan ɗariƙan ba sa fita sai su shiryo daga garin nan a wani anguwa har mai yi din mun sani yayi naɗin rawani sai a sa shi ya fito da carbi yana cin goro yana furzarwa sufi ya zo sai ce ina da tambaya sai ce me tambayanka ya ce to menene kaza sai a ce kaza shine kaza to menene kaza drama sai ce to in haka ne ya bar dariƙa sai tsinka carbin sai a yi kabbara sai a ce shehin garin ya musulunta ya bar dariƙa ya tafi sai a rasa waye ya ji a cikin garin wannan da shi aka yi ta halakar da mutane da shi aka yi yana zaune kuwa aka tura mar azra'il yana zaune aka tura mar azra'il ba yadda zai iya bai tsarrayi a mota motar na diri shi yake nada shi akan shehun kauye Allah ke yi. Ta haka abubuwan suke. Fala ya ka inda hu babu abin da zai saura bayan sa fi ma ya dirku bi aini basir je iskalun. Ba wani abin da za a gudanar wanda ba za a gane ba. Na ce muku ɗari nawa nake da shi? To masu ɗari shida a shi akwai sauran wasu matan ma na ga sun ƙaru. Ka ga wa'annan ɗin ma kenan ba nasu bane su kadai. wataƙila kuma kamin a tashi wasu su ba a sani ba ko a cikin nan kuma an bayar da ajiyar na wasu su karu a kan wannan a ƙara musu kuma duk an turo su ne ba Wa ya turo su Wa ya turo su kai ka ni na san nasu ne to wannan shine abin da ake bukata da ma'arifa kenan ku tashi ku je za su tashi an jima an kai latti ba za ka samu wuri za ka zo don a baka kayanka kayanka ne kuma abin da aka ba su wanda su ɗaukar su da shi wani irin ikon Allah da ko kuma suka yi ya kamata mu musu godiya ne girmama musu kai ai in suka banni watakila zan je in sai katin waya ne in ci ko in ci wani abu ya kare dan kankanin lokaci wannan kuma sun dauko shi ne da ko har ranar tashin kiyama su je ka je ka samu a can kuma an dinga yadda ka san ciwon dabba haka Allah yake inna ma yuridu sadaqati ana tarbiyyar sa ne ana tarbiyyar sa ne sai ka zo wannan sai ya ganshi kamar dutsen kudu sai a yi ce ai ranan kana daga cikin wanda ka bada kaza aka samu waɗansu suka ɗauki da kwan suka tafi da shi can in an bar shi shi ma bai san menene da shi ba wannan shi ake nufi da hakika sai ka gane saboda haka wanda ya zo ya karba a gurinka shi ya kamata kamar godiya a gaiba amma a zahiri shi ya kamata ya yi godiya saboda ya samu abin da yake nufi amma a baɗi kai ne ya kamata kamar godiya domin ya ɗauki abin ya kai gurin da ba za ka iya kaiwa ba da wahala ko da wahala ko wannan shi ne karatun da muke ba fala yabkan inda hu fi ma yudriku bi aini basirati ishkalun babu wani abin da zai rikitar da kai duk wanda ka bashi alheri ya dauki alherin to kai ne ya kamata kamar godiya ka samu dandaku ya dauka maka zai kai gaban rabbul izzati kai kuma anan kana kunkuni an raba ka ajunka ya zama sifir to amma ba sifir bane a'a an kara shi bayarwanka an ƙara shi ne saboda ka imani ne kawai kamata ka yi amfani da shi zalla imani ne wanda ya zo in ba abin shi a hannunka to karka damu duk lokacin da ka gane wannan to ko da an turo mutum bai san ba karka damu ka san ranar arzikinsa baya hannunka amma in yana hannunka ko da ha maza ha mata sai ya biyo shi yasa sufaye wani lokacin wani ya zo neman bukata ya ce ka zauna mu ga abin da Allah zai duk abin da ya zo wannan lokacin ya ce dauka naka ne domin ba su da bukata sun gane ga mai bukatan Allah ya turo dan shi amma kuma ba zai iya shi ya tsare su a hanya ya samu ba sai ta hannunka dan a ɗaukaka darajanka sai a ce abin ya biyo ta hannunka kuma sai ka bashi wani irin abu ne na tsarin ubangiji in ka gane Allah a haka to akwai zaman lafiya amma in baka gane Allah a haka ba akwai damuwa Allah ya kiyaye wala ihtimalun babu wani ihtimali wa yastarihu min at-ta'ab al-fikri kaga mutum zai huta daga wani dogon tunani na wahala ko fa yafta alai inda wusul hadha tajalli daga zaran wannan tajallin ya zo ka da ka gane ila batini zuwa ba da sabil ulumin ilahiyya da ilimin ilahiyya wa ulumul asrar da ilimin asrar wa ulumul bawatin da ilimin batin wa ma yata'allaqu bil akhirati da abin da ya rataye da lahira wa ma'rifatu ahadiyatul wujudi anan ne zaka gane daga wani office ake shirya abin zaka gane ma'rifatul ahadiyatul wujudi eh wa nafi amma shi wal haqq zaka kore komai da kowane sai ilahu sarki guda daya wa yazharu lahu sirrul tauhid sai ya bayyana maka sirrin kadaita Allah wa sirrul ma'rifati da sirrin ma'rifa wa yazharu fi jami'i ma su haq sai ka guje wa duk wani abin da ba Allah ba subhanahu wataala wa yubiqu an kulla gairin duk wani abin da ba Allah ba sai zuciyarka ba ta karbe shi ba duk wani abin da ba daga Allah bane zuciyarka ba ta karbe shi ba yana zuwa da ka mai da shi walam yabqa fihi lisu wal haqqi muttashi'un in ba Allah ba babu wani abin da zai yalwata kirjinka shine ma'arifa in shirahu sadar kenan Allah ya buɗa mana kirjin mu limtila'i batin nafsi saboda ka samu cikan baɗinin nafsu bima wasala ilayhi da abin da zai sadu gare shi ina tajalli ne daga tajalli fa yankashifu li ainil basirati sai yaye masa ga idon basirarsa haqa'iqul ashiya'i yaga komai da komai fa da riku ya riski abin bi aini basirati da idon basirarsa rutubati haƙƙi wato martaba nan na alhaku na rutubati gairi ko daga kuma martaban waninsa fala alam yabqa li li ghairi haqqin babu wani abin da zai saura a zuciyarsa fi kalbi kadaran wani wani girma lima adarka bi aini basirati saboda abin da ya riska da aini basirati ma adarka min haqiqati rutubati da abin da ya riska daga aini rutubatihi darajarsa alhamdulillah za mu tsaya ana eh ai an gaggane wasu abubuwa ko da wasu an ji ne to Allah ya fahimtar da mu Allah ya buɗa mana bijan rasulullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihina gulik wal khatib lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqq qadari ya idar al-aziz salatan tamru al-azala wal abad az-zamana wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adadi ma fi ilmika يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح نعم Thank you. wayan nan kuma da cikin flashin so so wayan nan da